إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أيسد السلام وديا الله وتعالى دبا ويكون أولا كفا دار الأحسيسة إذا كما ريديو أما إذا أن واسبة ذكرانا جمعة ترى من أعلمتو أولا كفا دار الأبعشيسة من سيقبل درسا لمكتابين نعم sashen ba mu samu taba ba a san samu yi balaguroni da malamai ko wancan malaya balaguro da shi inda ne ka tafi ce to ya kasance kuma wancan sashen da amin shi yan uwa musamman sai mun yi mawudi a kan wato al'urriya da mafhumuha da kuma anwa'uha to kuma insha Allah yau za mu yi bayani a kan abin da shafi wato siyasa siyasa a zamanin yanzu da muke ciki kuma insha Allah ina yau muna shidda ne ga watan wato hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Maris ko kuma watan Mai miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas suna fatan Allah ya shirya malam jagoranci Allah ya ɗora mu akan daidai. Eh kamar yadda dai mai bayani yanzu tambayar farko ce malam an abin da shahi wato a siyasa a hali yanzu insha Allah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Salihu da sauran 'yan uwa da suke aiki cikin wannan kafa ta yada labarai da 'yan uwa musulmi duk inda suke suke kallon mu da sauraron mu muna musu gaisuwa ta addinin musulunci. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar a yanzu Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce mu kuma mu gaba daya bayan haka yau wani maudu'i ne wanda tana yi wa waɗansu ɗan wasu tsammanin an yi irin sa amma dai wato ya ɗan bambanta da maudu'in da ya gabata shine maudu'in siyasar zamani hanyoyin da ake bi na mu'amala da mutane da tafiyar da su mun yi bayani kan a siyasa akan matsayinta na hukunci ko ba haka ba yadda ya kamata a shugabanci mutane da shin wannan kalima ina ta samu asali ta siyasa da abin da ya kama da haka to a yau kamar yadda muka faɗa ita siyasa tana nuhin at-tadbir at-tadbir shine tafiyar da al'amura yadda ake son al'amari a tafi da shi a gani ko za a ci nasara ko ba za a ci ba to amma su masu yin abin suna yi ne ko da za su ci nasara ko ba za su ci ba amma dai mun su ci su ci nasara to sai muka ga cewa yana da kyau yau siyasar duniya ta yau irin rukunan da gare ta da irin abubuwan da su ne ake sakawa don saboda a cimma buri yana da kyau mu yi bayani ya kamata a jaye labule kamar da suke faɗa ko ba haka ba Mm.
a fito da abu ga fili yadda mutane da su fahimta sun gwargwadon wato karancin karamin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace mana dan haka malam siyasoshin da ake amfani da su ba yau ne aka fara amfani da su ba ko ba haka ba Eh, tun lokaci mai tsawo da haka muke son mu yi bayani su waɗanda suke yi su kasu sa tsammanin kamar eh, ba a gane su ko ba a san su ba ko ko addini bai yi bayani kan irin waɗannan abubuwa ba saboda babban muhimmin wato babban muhimmin abin da muke son mutane su fahimta su gane cewa addini ko alqur'ani bai bar wani abu face in ma ya zo da shi karara in ma ya yi nuni zuwa gare shi a ta hanyar istinbati malamai da almajirai irin mu suna iya gano irin waɗannan abubuwa don haka muka ƙara dai tahuwa da wannan bayani muna bayani ne akan siyasa nan akan at-tadbir ba akan al-hukm ba an gane wato ba hukunci yadda za a jagoranta mutane a hukunci a at-tadbir sawa'an ya kasance na hukunci ne sawa'an ya zama to mu'amalar mutum ne da mutum sawa'an ya zama to mu'amalar ƙasa ce da ƙasa sawa'an ya zama to mu'amalar waɗansu mutane ne da waɗansu mutane ina fata an fahimta to sai mu ɗauki daga cikin eh, siyasoshin da ake amfani da su na farko za mu amfani da wata siyasa da ake amfani da ita sunanta farrik ta ko farrik ta sud jayyidan farrik shine kararraba idan farrikin na kararraba mutane kararraba hankulan mutane ta sud za ka shugabance su ko kuma ta sud jayyidan za ka samu ka shugabance su da kyau an gane ko kenan dai ko dai ya zama to dan saboda mutum ya samu jagoranci ko ko dan saboda in yana jagoranci an gane ya ji dadin jagorancin ya zama to babu mai iya fito na fito da shi to wannan ka'ida ce wanda ana amfani da ita asalin ko shugabanci na gari ana haɗa kan mutane ne, ko ba haka ba wani yana sa tsammanin turawa su suka kawo wannan tunda ana cewa divize pour ranye ko kuma divize pour mieux ranye an gane ka rarraba mutane don saboda ka jagorance su da ke ko ka rarraba mutane don saboda ka jagorance su wannan siyasa fir'auna ya yi amfani da ita alƙur'ani kuma ya yi bayanin wannan kaga ashe ba wai turawa ne suka kawo wannan ba a cikin suratul qasas Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fir'auna a'ala fil ardh وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله يتي إن فرعون للي فرعون على في الأرض ياي جرما كي أباين كسا ياي طغاوة ياي كنكمبا وزو أباين كسا waje ala ahlaha sai ya mai da mutanen ƙasa inda yake mulki wannan al'arda ana nahin misra tunda ita ce fir'auna yake mulki ba ƙasa gaba ɗaya shi'an sai ya mai da su mutane daban-daban sai ya rarraba hankulan su an gane sai ya mai da su tabaqat ya an ce tabaqat waɗannan sun ce waɗannan an gane ni sai Allah ce da stadifu ta'ifatan minhum fir'auna yayi wannan dan saboda shi raunar da wadansu mutane misali a cikin ƙasa ɗin akwai eh, ƙabila goma to sai a rarraba su ko wace ƙabila a nuna mata kanta take nema lokacin da guda take son ta bijiri to sai a haɗa waɗancan tara sai a yake ta kaga an kashe su an maida su baya to kaga sai ya zama to kowa yana jin saunar ya fita saboda za a yake shi da sauran jama'a madalla to wannan shi ne abin da ake amfani da shi a yaki an rarraba kawunan mutane ba don komai ba ba don ana son su ba a'a saboda ana son a cimma wata manufa da su To kaga wannan shi ne fir'auna ya yi amfani da shi wanda kuma in muka duba islam a wannan zamani na kusa kusa ya yi amfani da wannan saboda ya nuna cewa eh, mutanen duniya suna da mataki guda 63 kafin shi islam shi ne da shi da ƙabi- da ƙabilarsa su ne suka fi kowa daraja a duniya masu bi musu suka ya kawo na uku na hudu har zuwa na sittin to na sittin da da ɗaya su ne wato eh, larabawa su na sittin da ɗaya mu bakakin mutane da gari na sittin da wani abu da muke na sittin da biyu su ne karnai a cikin tsarin islam na sittin da uku su ne yahudawa sabanin tsari da musulunci inna akramakum inda Allah atqa wato ko bai wuce shiga musulunci ya ma Allah aiki dan haka ya fi wanda mutum ba shi ba in dai aikin shi za a kalla to kaga ashe siyasa ce ta fir'auna siyasa ce ta islam na rarraba kawunan mutane da saboda a jagorance su wanda shi ne yanzu duniya ake amfani da shi a kasashe saboda a rarraba kawunan mutane kuma shi ne yanzu yau Donald Trump yake amfani da shi a ƙasar Amurka wanda yake nuna Amurka ita ce farko duk abin da zai gyara Amurka to shi ne abin da ya kamata a yi aiki da shi an gane ko to kaga wannan siyasa ce ɗaya daga cikin siyasoshin da ake amfani da su fara kasar su daga cikin siyasoshin da ake amfani da su na tafiyar da al'umma wanda ba wai dole ba sai kasa a yanzu misali zaka iske bako ya zo ga gida akwai mata uku ga gidan nan a cikin gidan nan ko mata biyu ko hudu ko abin da ya kama da haka to zaka ga wannan mutumin bako da ya zo sai ya yi kokari ya zamanto ya rarraba kawunan yan gida sai ya zamanto ya san sirrin ‘ya'yan mata ta farko da ita da kanta da babansu ya san sirrin mata ta biyu ya san ta uku ya san ta hudu. Sai ya zama to gashi ba su amma shi ke da mulki don saboda kowa sirrin gidan zai kai mishi. Kaga sarri da su. Siyasa daga cikin siyasoshin da ake amfani da su akwai siyasa da suke ce ma wato a saifara alal jamhur. A saifara alal jamhur shi ne kai kokari ka samu jama'a ko da kana da ƙarfi. wanda shi ne yanzu kuma 'yan siyasa suke amfani da shi. Da yawan mutane ne zama suna tare da kai, to shi ne abin da kafirai na farko da shugabanni ne na farko suka yi amfani da shi. In muka ɗauki dukkan mutanen da suka karyatar da annabawa daga cikin shugabanni suna ƙoƙarin su nuna musu cewa mu ne akan gaskiya su ne akan karya. Ina fata an fahimce ni. Allah ya ba mu labari a cikin suratul A'raf da cikin suratul Hud da cikin suratul Shu'ara za ka iske annabin Allah zai zo ya ce mutane i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ma Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko ba haka ba babu wani annabi da ya zo da zalunci a tausaya ma na ƙasa annabi shu'aib ya ce kada a yi a tauye mudu wala tanqusul mikyal wal mizan ko ba haka ba annabi lutu ya ce ka ayi waqi namiji jilmi da namiji ko ba haka ba da abin da ya kama da haka to kullum sai su zo da karya annabi Musa ya ce ka a bautar da bani Isra'il ya kamata a bar su su bauta ba Allah a ba mutane yanci su bauta ba Allah fir'auna ba Allah bane to mi fir'auna ya kokari sai nuna musu cewa ai an zo da revolution ina fatan ka fahimce ni wato sun zo ne saboda su fitar da ku yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa ma za ta'muru ya zo ne ya fitar da ku daga cikin kasar ku da sihiri da sihirinsa kaga ashe fir'auna me yake bukata ba yana son mutane su gane gaskiya bane a'a yana son ya zamanto ya yi amfani da damarsa abinda hankalin mutane albusata ko kuma mutanen da ba su da dogon tunani su yarda da maganar sa ko ko yan son banza an gane ko waɗanda su suna bin maslaha su ne in dai suna samun kuɗi suna samun biya ana biya musu bukatoci su shi kina hallaka kowa kaga karshe kuma sai ya zamanto al'amarin yan mungana domin Allah ya nuna mana fasta khaffa qaumun fa ata'u ya doki mutanen shi mutanen banza ya yi wasa da hankulan su ya bugar da hankulan su suka yi masa da'a karshe kuma makoma ta kasance mummunan makoma Allah shi mana tsari da irin wannan makoma siyasa ta uku a gurguje saboda suna da yawa shine siyasar da ake cewa ramatni bida'iha wan sallat wani proverb ne larabawa ramatni bida'iha ta jefe ni da ciwon ta an gane ma'ana kana da wani ciwo kamar mai sida sai ce kai da aka dauke da sida wan sallat sai ta wato sulale kamar yadda ake faɗa ko kuma wan sallat sai ta sulkuce ta tsere wanda yake dauke da ƙarya ya nuna cewa wanda yake dauke da gaskiya ba akan gaskiya yake ba kaga ai wannan sharri ne to shine abin da yanzu ake amfani da shi wannan fir'auna ya yi amfani da shi munafikai zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi amfani da shi ya fir'auna ya amfani da shi ramatni bi da'iha wa sallat ta jefe ni da ciwon ta ta gudu annabi musa ya zo da cewa abauta ma Allah shi kadai ko ba haka ba kada abauta ma fir'auna domin fir'auna ba Allah bane mutum ne yana ci ya sha yana aure ko ba haka ba sannan ko fir'auna baya mulkin duniya gaba daya yana zuwa dush ya yi kashi kaga duk waɗanda sun koru da Allah Allah bai buƙatar tuwo Allah bai buƙatar mace Allah bai buƙatar ɗa Allah bai buƙatar runduna wanda za ta taimaka mishi game da mulkin sa to kaga kuma fir'auna yayi iddia'in cewa shi Allah ne yace uridu lakum min ilahin ghairi a cikin suratul qasas a cikin kuma annaji'at yace ni ne ubangijin ku babba ana rabbukumul a'la ko da akwai Allah to ni ne boss cikin alloli annabi Musa kuma ya ce a'a bauta ma Allah sai auna ba Allah bane to yanzu wa yake da gaskiya wa yake da ƙarya annabi Musa shi ke da gaskiya tabbas Fir'auna shi yake da ƙarya to amma kuma sai ya nuna annabi Musa shi ne makaryaci Fir'auna ya ce a cikin suratu Ghafir Allah yana ba mu bayani wa qala fir'aunu fir'aunu ya ce zaruni aqtul Musa ku barni in kashe annabi Musa wal yad'u rabbah sai ya kire ubangiji shi tunda ya ce da ubangiji wanda ba ni ba inni ni fir'auna akhafu an yubaddila dinakum bakin sa yake cewa ina jin tsoron annabi Musa ya canza muku addini aw an yuzhira fil ardi fasad a wata qira'a aw an yuzhira fil ardi fasad ina tsoron annabi Musa ya bayyana da banna a bayan kasa shine yuzhira domin azhara yuzhiru izharan fi'li ne muta'addi annabi Musa ya kawo banna a cikin kasa ko kuma aw an yuzhira fil ardi fasad banna ta bayyana a bayan kasa ta hanyar wa ta hanyar annabi Musa alaihi salam to kaga shin wanda yace a bauta ma Allah shi kadai shine ya kawo banna a bayan kasa ko ko wanda yace shine Allah abin bauta kuma shine ubangiji to kaga sai ya nuna cewa annabi Musa shine makarici domin a ɗabi'a ta banna ɗan adam bai so a ce shine ya aikata banna ko da shi ya aikata ta mai kashe mutane bai so a ce yana kashe mutane mai sata bai so a ce masa barawo ko ba haka ba to amma kuma ya nuna cewa wancan shi ne ya zo da banna zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafikai waɗanda suke kange mutane daga hanyar imani suke nuna cewa annabi ba gaskiya zo da ita ba sallallahu alaihi wasallam sun ci sunyi akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun in aka ce kakwai barna a bayan kasa ta hanyar kafirci ku bayyana gaskiya ku bayyana musulunci ku ɓoye kafirci ku bar kanke mutane daga hanyar addinin Allah kuna cewa alƙawalin da Allah ya mutane ba gaskiya bane qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun mu maga masu gaskiya ne mu ne akan gaskiya ko ba haka ba wa idza qila lahum aminu kama amana nas in aka ce ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci ko kuma masu imani na yanzu hannu a nubiru kamar amana safa fuske yanzu mu yi za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani masu cewa a bi Allah masu cewa a tsaya a sulhunta ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun Allah ce waɗannan su ne wato wawaye amma ba su sani ba azaba ce ta Allah in kana akan ƙarya ka doge akan ƙarya ka yarda ita to sai ka kawo mutuwa akan gaskiya kake to kaga wannan ramat ni bidaiha wan sallat yau shine abin da yake faruwa a zamanin yanzu duk wani dan siyasa wanda ba dan siyasa ne na gari ba tun da cikin dan siyasa ana samun na gari ba za mu ce dukkan su mabandata ba duk wani dan kare haƙƙin dan adam wanda ba na gari ba bane an gane ni ya ka ya labe ne a labe ne ga karsana ko ga sabara da an halbi barewa sai su ce mallaman nan su suke kawo tashi hankali a ƙasa mallaman nan su suke su suke barin mutane su samu walwala mallaman nan su ne suka kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma kana gane ni wanda ya karanta alqur'ani magana Allah ya fassara yiwai ya karanta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara wanda ya kawo magana ta malamai na gari waɗanda suka bauta ma Allah ba suna buƙatar duniya bane da ilimin su malamai na Allah to kuma an ce banna ce zo bayan ƙasa me ake so saboda ana son a cimma wani abincin baya saboda in an faɗi aya mutane sun ka gane ba za a bi magana ce ba don shi ƙarya ce yake yi don shi akwai abin da koyi ko da gaskiya faɗa to ba gaskiya da ke so ya cimma ba shi yanzu ce malaman nan ba su san komai ba malaman nan jahilai ne malaman nan su suke kan banna a bayan kasa malaman nan su suka raba an kulla mutane malaman nan su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza to kaga wannan shine ramatni bida'iha wan sallat sun jefi malamai da bannan take cikin zukatansu da abin da suke aikatawa a cikin al'umma sun tsira suna son su kiri da wannan siyasa ce suke son wato su cimma burinsu. Malam mu tafi a gaba daga cikin siyasoshin da ake amfani da su a wancan lokaci da wannan lokaci. Akwai wata siyasa da ake ce ma siyasatul ahdaf. Siyasatul ahdaf shine buri alhadafu shine buri jam'i shi ahdaf. Muna da buri da muke son mu cimma. To amma kuma ba mu son ba dole bane sai wani zai cimma wannan buri. An gane ni? To misali muke ciki shi ne cewa da zaran manya-manyan farti a Amerika tun da akwai sauran farti suka farti biyu ne. Akwai 'yan Republic, akwai Democrat. Ku da an tashi zaɓe, 'yan Republic mafi yawanci su suke zuwa da yaƙi. 'Yan Democrat su suke zuwa mafi yawanci da ɗan sauki-sauki. To kullum in za a zaɓe Amerika da 'yan Republic sun ci, sai mutane su yi ta baƙin ciki. Da 'yan Democrat sun ci, sai mutane su yi ta farin ciki. To amma in muka duba a ƙarshe Amurka ba haka take tafiya ba Turai ba haka take tafiya ba suna da wata siyasa siyasatul ahdaf siyasatul ahdaf shine ga burin da muke son mutum ma zaidun ne ko amrun ne duk dai wanda ya so kan wannan burin zai tafi kana gane ni misali bari in baka misali Amurka akwai shugaban kasa wanda an kai ya mutu ana ce mishi Kennedy daga cikin shugabannin kasar Amurka akwai Reagan ko ba haka ba daga cikin shugabannin kasashen Amurka akwai George W. Bush uba an gane ni daga cikin shugabannin kasashen Amurka akwai Bill Clinton daga cikin shugabannin kasashen Amurka wanda an kai akwai Bush wanda ya wuce ta daga cikin shugabannin kasashen Amurka akwai Obama daga cikin shugabannin kasashen Amurka akwai Donald Trump to amma FC siyasa Amurka ta canza game da duniya ba ta canza ba don duk wanda zai zo ko George W. Bush ne, ko Obama ne, ko Kennedy ne, a'a akwai majalisa ta Amurka ta ma'ilimta da sojojin Amurka sun tsara ga abin da suke bukata. Sai dai akwai siyasa ki za ka busa irin yadda kusu yake yi in ya zo kana kwana ka ci abinci to sai shi ɗan gurgure hannunka da zarar za ka tashi sai shi busa ko da ka tashi sai ka an sanya hannunka. To wannan ita ce siyasa da suke yi. Su ‘yan Democrat ana son in sun zo wancan wanda ya zo sai a yi kamar a'a ba mutumin kirki bane muni da kirki duk uwa ɗai uba ɗaya. kana gane ni babu wanda ya isa ya ƙetara wannan shirge wanda an ka kafa dole in ka so ga abin da za a tsara ba ana iya barin ka ce wani abu ko a zo a yi magana amma dai burin amurka guda ne amurka za ta yaki musulunci sai duniya ta tashi matukan waɗannan kafirai da su mulkin ta turai da ina suna nan suna maida mu bayan su ba yadda za a yi wannan siyasa ta canza duk wanda ya so duk ɗaya ne an gane ni ƙarya ce ake yi babu sai suna canzawa game da mu in ko tana canzawa bismillah mu gani an gane ko to wannan ɗaya daga cikin siyasoshi da ake amfani da su dan haka Allah ya bamu wannan kuma siyasa mu da kanmu a musulunci ya kamata mu yi amfani da ita lokacin da aka so yakin Uhud an yaya ta cewa an kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sabka وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل قتل معه ربيون كثير قرأوا إني قدابي متواترين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين aka faɗi cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana son zukatan muminai su karaya sai Allah ya tsarkar da aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komi bane face manzo kuma manzanni sun shuɗe gabanin sa sun mutu aka in mata shi yanzu in ya mutu an kutila ko ko aka kashe shi ta hanyar yaƙi ko ko wani mutum ya laɓe ya kashe shi ko aka sanya masa kwazon ko dafi ya mutu in qalabtum ala aqabikum sai ku dawo da bayan ku bar akida afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum allati tu wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya dawo da bayan sa ridda shi ne abin nufi falan yadur Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajidi Allah shakirin da sannu ko tabbas Allah zai sa kan masu godiya inda suka bi Allah sai Allah ce ku saurara ku ci wa ka ayyin min nabiyyin annabawa da yawa qutila an kashe su an fahimce ni ko kuma kasara ya yi yaki ma'ahu ribbiyuna kafir tare da shi akwai ribbiyuna mutanen da suke bauta ma Allah dan Allah ya sace a bauta masa domin rabbani shine bauta ma Allah da ya sace a bauta masa ba yana bauta ma Allah ni in yace faransa ya bar bauta ma Allah ba yana bauta ma Allah ba don saboda miji in ana tare da ahli sunna a cigaba da ibada in ana da ahli sunna a bar ibada ba yana bauta ma Allah ba don mai gidansa in mai gidansa ya rabu da shi a bauta ma Allah ba yana bauta ma Allah ba don birebe ko ba ko wata diploma in lokacin examin yayi a bauta ma Allah in babu yadda ya kamata ribbi mai bauta ma Allah dan Allah ya cancanta abu ta masa fa ba wa hadu lima asabahum fi sabilillah Allah ce bu su yi rauni ba an gane yi ko kuma bu su karaya ba game da abin da ya same su ta hanyar Allah an gane ni duk abin da ya same su wani suka rasa ina fata an fahimce ni tunda in mutum ya mutu shikenan ai ba a cewa ya rauni tunda ya koma ga Allah amma hasarar dukiya hasarar ƴaƴa hasarar mata hasarar matsayi zagin da za a yi musu duk abin da zai musu ba zai rawarta su ba wa ma ba ufu kuma su rauni ba wa mastakanu Allah ce su wato kasa a gwiwa ba game da kafirai والله يحب الصابرين الله ينصر ما صحبوك الله يسجع من رزقك الله كي وما كان قولهم فأصبت كسر جيبا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا سكت الله كافر تعمل ذنوبهم ما سنا كلوا أبن سبي حسارة بني إذن ليفين سما سكي كلوا ما نواني با وإسرافنا في أمرنا da sakaci da muka yi a cikin al'amarinmu wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da duga dukkan mu ba karfin mu bane yake ba mu wato abin nan shiri muna yi Allah ya mu shiri amma mu san ba kokarin mu bane wansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane wanda suke kafirai to kaga wannan dan an ce annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi ko dan wani malami ya mutu Allah ya bashi hikima da salo na iya zance ko dan wani mai kuɗi ya mutu mai taimaka ma addini ko ko dan wani jagora ya mutu ko wani mai kurji a a akida ba ja da baya za ta yi ba to haka ne wato siyasatul ahdaf an gane ko babu abin da zai canzawa ko da wani shugaba ya tafi domin aƙidar tashi abin da ya karantar da al'umma bai tafi bai na wanda shi ne ake sayyidina abubakar ya yi jawabi na lokacin da dama ai zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ai sayyidina Umar yace duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ina sa takobi da bibi kai sai abubakar ya zo ya tunkuɗe shi ce wa muhammadu ila rasulun qad khalat min qabli rusul ya ce wannan aya ina jin kamar nan ne ta kamar ban fahimce ta ba in ba ran ba saboda mi saboda akwai bambanci ka san abu da kuma ya faru
tsakanin ilimin yaqin da ainihin yaqin madalla to wannan yana daga cikin abin da ake son mutane su fahimci shi dan haka siyasa ta al'ada ba ta canzawa duk wanda ya zo akan shi ke tafiya to mu wannan shine tsarin da ba mu da in wanda shugaba ya zo ya rushe abin da wannan yayi ya ce wancan ƙarya yake yi ya zo ya ɗora wani in ya zo ya rushe su ko in wani ya zo ya gina akan abin da wancan yake aka ci kana fahimta da to ita ake kira siyasatul ahda babu ci gaba don saboda kowa ya zo kamar adawa ne ke kuma shi yasa suke canza mu irin yadda suke so domin da za a kashe wannan shugaba ko ya sauka wannan ya dora da abin ci gaba ba ya da iya canza mu amma duk wanda ya zo sai ya rusa duk abin da wancan yayi ba mu ce kai ya rusa abin da ya wanda bai da kyau ba to amma mai kyau din fa in ka rusa shi ka rusa al'umma to mu tafi siyasa ta gaba daga cikin siyasoshin da ake amfani da su a wannan lokuta da can wancan lokacin da muke amfani da su akwai siyasa ta alghaya tubarriru alwasila alghaya tubarriru alwasila alghaya buri wanda ake son a cimma da shi da hada duk da son tafiya guda tubarrir tana barrantar da alwasila hanyar da ake son a bi wannan tana daga cikin mugun siyasa da ake amfani da ita wanda waɗansu na tsawon turawa suka kawo ta marubuta na turai ina fata an fahimce ni ana ganin su kamar su suka kawo ta akwai wanda ake ce ma Philip Van Dunkirk an gane ni an haife shi a min na son karansin duk da yake bai faɗi wannan a cikin littafansa ba ana ganin shi ya kawo shi ina fatan an fahimce ni sannan akwai marubuta na turai da dama da ake ganin ko wani da Frederick ana ganin kamar shi ya kawo wannan aƙida duk da yake bai faɗa ba ana ganin kamar ya kawo wannan aƙida a cikin rubuce-rubucensa. Ina fatan an fahimce ni. To, suna da dama dai marubutan na turai da ake ganin su suka kawo wannan tsare-tsare da kaza da kaza da kaza da kaza a'a duk ba su bane suka kawo wannan aƙida ce ta ɗan adam saboda mi saboda Allah ce ta sha ba hatsuruhu. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من فوقه duk kafirai tunanin su iri ɗaya ne Allah ta aka wasu sau bai shin sun yi wasiya ne a bal hum qawmun taghuna halaka kuni tafiya su dace masu imani magana su in shekara dubu sai mai kamar ta yi daya hakan ga kafirai duk inda suke tafiya su zaka ji kamar ta tafi iri ɗaya babu wani bambanci da marubucin turai ko a ce wani Philip Van Dam ne ko a ce Frederick ne ko a ce wane ne duk marubutan da in ka duba a da tasu in an fassara ta koda kalmomin ba iri ɗaya ba ne ina fata an fahimce ni za ka iske duk irin tafiya guda ce suke tafiya.
Sai ka tattun daga fir'aun da ce ita da waye da wani ma kalla mallan tafiyar iri guda ce to wannan aƙida kamar marubutan mu da wanda suke bincike za ka iske suna iske irin a ce maka wani bature ya faɗi irin wannan ko ana ganin wani ne ya kawo shi a tafiyar iri guda ce to amma ina ina dalili yake wani lokaci dan adam yana son ya cimma burinsa ko da ba mai kyau ba ko da ya san gaskiya ne kuma mu ƙara ba da misali da fir'auna ina fata an fahimci fir'auna ya yi amfani da wannan dama wanda a musulunci ba a yarda da ita ba wato alwasila laha hukumul ghaya mu a musulunci da wasila da ghaya hukunci su wuta yanzu ina so in samu kuɗi ba zan ce ba in sai da giya don in gina masallaci sun ci da wannan ya kamata dai in yi aiki in yi kasuwanci na gari don in gina masallaci kana fahimta ta to kafirai suna da wannan tunani wasu daga cikin musulmi suna samun irin wannan tunani fir'auna ya yi amfani da wannan me ya yi amfani da shi ya yi amfani da cewa ya san Allah gaskiya ne amma zai ci gaba da yi sai in ya samu damar tuba ya tuba dalili ya kafa ce ma Allah amma radda mutuwa ta zo mu yace hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amantu bihi bani isra'il kaga ya kashe ƴaƴan bani isra'ila yayi kokarin kashe annabi Musa alaihi salam ya bautar da al'ummomi ya raba hankulan al'umma amma yana ganin cewa shi tana yiwa lokaci yayi wanda zai tuba sai da mutuwa ta zo yayi yarda Allah gaskiya ne Allah ce al'ana a yanzu ba ba haka ba yanzu ne kake son kai imani da Allah ba zai yiwa ba yan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun yi amfani da wannan dama duk suke ba kasar rai bane amma siyasa ce da sun kai amfani da ita sun kace wato uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum ku kashe Yusuf kaga kashe Yusuf ne ne abin wanda bai da kyau aw itrahu ardan ko ku jefa shi a wata kasa to yakhlu lakum wajhu abikum fuskar baban ku za ta dawo zuwa gare ku yadda da ku ya ji daɗi ya nasu da ku wa takunu min ba'dihi kaunin salihin sai ku kuma mutane na gari kamar yadda mutane suke son in sun yi bi hanyoyi wanda su dace ba an gama da bokaye an gama da jami'an tsaro an gama da tuwatuwa an saci al'umma an samu mulki ko ba haka ba to ya an samu sai a zama mutane na gari kana fahimta ta eh in an yi kasuwanci na haram an yi banda sai daga bashi a kuma na gari malami an yi tuwatuwa da ayoyi an yi karya an yi karyace karyace amma su kuɗi sun bashi yanzu ya samu ya san da duniya ta kuma sai su kuma shi wa'azi na Allah da Annabi ina fata an fahimce ni an yi kaza an yi kaza wai mutane suna ganin kamar Allah subhanahu wa ta'ala bai san da su ba kana gane ni to ce ko kuma in mai kuɗi na ko mai yi ko sai zo ya gina masallaci to Allah ga na ka kenan tabar da dai wanga masallaci kan kare mai lokacin tabar yo inda dai dukiyar ma ta halarci saboda nan tana yi ba shi samu lada wanda zai ci gaba da yin aiki ba a sani ba lada ce tarin jari zurbi ko zurbi shi da jalar shi amma inda matsalar take a bari in yi banna ina fata an fice ni in ni yi banna to wannan lokacin daga baya sai in dawo sai in koma na gari to waye gaya ma kafin ka gyara bannan mala'ikin mutuwa bai sallama ba shi abin tambaya a nan ina fata an fahimci ni kamar yadda mata suke ta to bari a aure mutum in dai an samu kuɗi daga baya sai a koma a armi wanda ake so mata shi ina fata an fahimci ni bayan an samu mai dalli ko bayan an tara kuɗi ko abin da ya kama da haka ma'ana dai a zamna da mutanen banza ko a aikata sharri saboda in an samu dukiya an tabbata sai a dawo a san mutane na gari to waye gaya ma kafin a kai ga abin ana cimma nasara ka gane wanda da kyau to siyasa ce wanda har yanzu ana amfani da ita mutane su aikata sharri tunanin cewa yanzu zaka isi mutum dan lakon ne yana son ya samu diploma amma babu ruwa ne ya shage a kai yayi kaza yayi kaza yayi kaza to yanzu lokaci yayi wanda za a yi breve ko back ko diploma sai ya dawo sai ta bari a gyara da Allah an fahimci ko a gama da tirishiri da zalunci in an samu diploma shi sai a dawo sai a kuma mutane gari a ce to ya kamata mu bi gaskiya ya kamata a yi kaza to kaga gyaran ba zai yi wa a'a kamar da kanka mutum na gari ka bi Allah sai ka ci nasara bayyar bai dace ba kamar irin waɗannan turawan da suke faɗa irin waɗannan muka bada misalan su ina fata an fahimci ne na tunanin teorikin da sun ka kawo kamar da suke cewa la fin justifie le moyen karshe yana ba da damar a yi aiki da hanya ko da ba ta garbi don a cimma buri dan fashi ya ce bari ya je ya samu kuɗi ya taimaka ma mutane wa ya saka kana nufin Allah bai iya ba mutane taimako ko Allah ya sa mutane matsala ne sai an yi fashi za a samu kuɗi Allah bai iya rabo maka nan da ya ba masu kuɗi kuɗi ina fata an fahimce ka je ka fashi ko ko karo wata ce a bari ta yi karuwanci an samu kuɗi yanzu mace ta tana budurwa akwai kyau bari a je a yi karuwanci bari a je a auri balayi a auri marasa gaskiya yanzu ya an samu kuɗi sai a koma a bi Allah shi kenan haba Allah za ka yi ma wayo wanda ya halice ka wannan mummunan tunani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu.
Wannan ganin suka mace yan tsara ke haka mutum guda da kamata za ka.
Eh kamar yadda suke cewa miji goma ba uba goma bane ko. Eh to kuma matsalar sai sun sai rayuwa ta kare an bata jikin sai a dawo sai a ce ina son malam ko ustaz ko wanda zai rike ni saboda Allah. Shi mallan ya rasa mutum da bai aure sai mutum da sai ta fata rayuwar ta ba sai ta yi Allah aiki ba. Allah ya sauka mallan mu tafi lokaci yana koran mu sannan kuma suna da yawa. Sannan akwai siyasa da ake cewa siyasatul istighlal. Siyasatul istighlal shine wato eh, ce ta istighla wadda ita ce yanzu ake amfani da ita a taro mutane a ce musu an zalunce ku ba a nan ga adalci ba a kaza ba a kaza to yana yiwa haka ne to amma yanzu an kaga mulkin shi abin da zai yi tana yiwa ya fi abin da wancan wanda yake saman shi kaga istiglal ne ina ba ta amince ne a tattaro mutane da mallamai da karuwai da wane ne da wane ne ina ba ta amince tana yiwa mutumin shi ba son shi ake yi ba to amma saboda ana son a yaki makiyasi a zo da shi kamar yadda yan mata suke yi tana da samari sun kai goma duk ba su to in wani ya zo sai ta yi tsira da wancan dan wancan ya wuce ya tafi ina ba ta amince shi ko wannan da ya tafi sai a koyi wannan ina fata amince ne istiglal kenan ko ko ana da samari kamar da suke faɗa samarin kina wata ce ina da samari guda dolon kina ina da dolo 40 dolo 40 su ne masu kawo kuɗi masu su ake sai an haɗa dukiya an samu kuɗin ɗaki an yi gida an yi kuni ina fata amince ne ƙarshe kuma sai a watsar da su to wannan ita ake kira siyasar ta istiglal ita ce turawa suke yi muna ina fata amince ne a zo a dace muna kaza ina fata an fahimci sai an cimma buri sai a watsar da mu yanzu kaga duk kasar da ta masu daga cikin kasashen turawa da kasashen afirka suke aiki da kasashen masarautu da kasashen laraba da kasashen musulmi lokacin da akwai faran faransai da an ka tashi za a rage ma ko faran faransai za a rage ma kuɗi ko a rage ma faransai fa kuɗi sai faransa ta kire shugabannin da mu aka ba su kuɗi aka rage ma faransai fa kuɗi an kai devaluation ka fahimce ni yanzu da aka kare kuma shi kina an kai watsi da su ko wani shugaban kasa sai a barka ka yi juyin mulki a baka dama ka ci gaba da zaluntar al'umma da kuma al'umma ka take ba su ko an kai ma juyin mulki suna ce ma democrat gobe sai a dauke a ce ma dictator kafafen yada labaran su da sun ce mutumi na gari kake in sun su cike ba na gari kake ba ina fata an fahimce ni to kaga istiqlal ke ai ina fata an fahimce ni daga ciki akwai siyasatul aliyya siyasatul aliyya al'ala shine abin da ake aiki da shi kamar kamera ko na'ura da ake aiki da ita to ita na'ura programming ta na akai to haka ake son mutane su san mu yanzu tura programming mu na suke yi kana fahimta ta shugabannin da programin su na ake yi akwai abin da ake son su yi ba a son su yi amfani da hankali su da an ce ka je ka aikata ka je ka aikata in sun dauke ka aiki ba son ka ce musu Allah ya ce kaza bai dace ba kaza ya dace a'a in dai ga yadda muke so haka muke so kai nuna to wannan ita ake kira siyasa aliyya an gane ko siyasatul ala an dauke ka a matsayin kai program kin ka an kai ba ka da izinin kai tunani da hankalinka ko kaza ya dace ko bai dace ba kawai ka je ka aikata shi ke nan in ka tsaya su ce yanzu an gama da kai yanzu suna za a gamawa da kai saboda kai ba Allah hankalin da Allah ya ma kai dabba ne bai da kai aiki da hankalin ka ba kar ka gane cewa kaza bai da kyau ko bai da kyau kai dai an ce wi ka buga kuwa ka ce wi in an ce no ka ce no kuma kowa ka ake son shi ya kasance kaga sai zama to kenan duk an kare mu kamar ma matacci tunda ba mu tunani da hankulan mu abinda suka tunana na muna da shi ne muke tunani haka muke kallon labaran su duk abin da suka faɗa gaskiya ne duk abin da suka ce mana ba gaskiya bane ba gaskiya bane duk abin da suka ce shi na da kyau yana da kyau duk abin da suka ce bai da kyau bai da kyau shi yasa Allah Fir'auna ya amfani da fasta haffa qawmu sai yi wasa da hankalin mutane shi duk abin da yake haka ne su ce haka ne ina fata an fahimce ka gani shi yasa nake ga maka ba wai wani abu na wanda sabo bane yau da an ka fara amfani da to in muka tafi a gurguje saboda abubuwan suna da yawa ina fatan ana biye da mu sau da kafa to akwai kuma wata siyasa da suke ce ma wato siyasa su tajmiya eh at-tajmiya daga al-ju'u ne al-ju'u shine yunwa tajmiya ko jawwa'a shine ka sa mutum da yunwa ka bar mutum da yunwa to larabawa suna da wani karin magana suke ce ma jawwa'a kalbaka yatba'ka ka bar karenka da yunwa dan ya bi ka yanzu turawa me yasa ba su mu yi ilimi ya saba su mu samu abincin da ayyan suna iya taimaka mana da abinci ko su koya mu da zamu yi mu yi noma ya saba su yi mana wannan ya saba bari mu iya technology ya saba su mu wadatu da su ita ce siyasa ta tajmiya me yasa yan siyasa ba su son talakawa su walwala domin in talakawa suna da abincin da za su fito za su tasu zaɓi wanda ya cancanta musu aiki amma ba ku da kuɗi a hannunku duk wanda ya zo ce ku bi ni bi ne za ku yi da an baka jakka biyu ka sai ta hudu na haci ka tafi ya fi tasbih ke saboda kayan ka in ya kusa tana zaka kai ma hali amma in ka bar shi da yunwa da an dan maito shi bai da bukata komai sai tsanan da shi no to ya fi tasbih ke to akwai shi ya fi takhwif wanda gabi mata shine tsoratarwa ya zama to kana tsoro ko da yaushe baka yarda da kanka ba an samu mutane tsoron juna ni wani bai yarda da wannan ba wani bai yarda da wannan ba an gane ni ko ku siyasatul harbun nafsiyya ka yarda da cewa kai ba za ka iya ba mu yanzu duk bakin mutum duk abin da bakin mutum yayi bai yi ba akwai bakin mutum mai ilimin da yayi mutum ne amma duk abin da baki ne zai yi shi sai a ce a bai yi ba an samu da tsoron kawunan mu ba mu cancanta ba ba mu iyawa kuma ba mu yarda da juna ba saboda kana ganin duk wanda ka ce ka bada kanka kai sacrifice yanzu na mutane na kwari ba baya shi yasa baya da za a yi a dauki wani kaza mutum a kai akwai amma ko bai da wani ba sai za a yi mu fito mu ce kaza saboda in ka fito ka ce kaza sai kowa shawaki ake sanya muna tsoron turawa ake saka muna sai ake cewa duniya ga duk take babu abin da zamu iya yi sai dai mu bi al-istislam ina ba za an fice takhallafu taslamu ku bar kanku tambadaddi ka ku yi magana akwai ilimi ba za ku ci gaba taslamu don ku ci na ya sako da an samu nabaɗi na ilimi za su ɗauki sai su ɗauke shi dama suke ɗauke su na abu wala tastaitu ku yi kwana ta ku farka fa sharru an tata'allamu babban sharri shine ku yi ilimi ku waye to siyasa ta takhwifi kenan an samu na tsoro cikin zukatan mu kullum muna nan muna jin tsoro to daga cikin su siyasa ta uku akwai siyasa ta tamriyar cikin waɗanda jeri akwai siyasa ta rashin lafiya akwai rashin lafiyar da zuwa ake yi a kawo su kasashen sai a watsa su ina fata an fahimce ni a zo a ɗauko allurori da aka yi wa mutanen turawa a raka turbu da mu da kasashen mu duk wanda ya taka ya tashi da rashin lafiya ba mu da magani ba mu iya magani ba ba mu san magani ba tamriyar kenan a bar mu da rashin lafiya sida da wani ciwo sai a kirkiro mu a ɗauko ciwon dabbobi a watsa mu ciwo dabbobi masu ciwo ina fata an fahimce ni to kaga wannan siyasa ce ta ta tamrid to wannan kuma dole na baka da lafiya an fahimce ni ko ko kana jin yunwa ko ko kana jin tsoro ya za a yi ka ɗauki mataki babu matakin da za ka ɗauka illa in an ce wi ka ce wi in an ce no ka ce no baka da abin da za ka faɗa ina fata an fahimce ni to bayan wannan siyasa da suke amfani da da ita sai siyasar tatwiya siyasar tatwiya shi ne a barka sannu-sannu za a lankwasa ka. An gane ni, to wani ma suna kiranta siyasa ta burdul mada, siyasa mai tsawon lokaci. Ba yanzu ne za ta aiki ba, bam na an ka dasa sai an ka kunna shi yana fi, fi, fi, sai bayan wani lokaci bai fashewa. Wani ita ake kuma siyasa ta tatsuri ko siyasa ta burdul mada. Lokacin da aka buɗe lakwal-lakwal sai mutane sun kace kafirci ne, aikin gwamnati sai an kace kafirci ne suka ce ku bar su. a dai ci gaba da yi kuma a kirkiro kuɗi kuma ɗiyan talakawan da aka ba su wasu ci gaba da yi kuma su zan wani abu. Yanzu da kowa ya gane da lakwal in an kai mutum za a ba da kuɗi da rago mallan ya yi addu'a a koro mutum da lakwal ko daga ma'aikatar gwamnati. Yanzu sai an ba da cin hanci sai an ba mallan kuɗi shi roƙon Allah a ɗauki mutum aikin gwamnati. Kaga min yasa turawa su ce ku bar su siyasa ta fa'udul mata. Sai ya kai inda yanzu ba eh ba wai a ba da kuɗi ba a saki mutum daga lakwal kai ga biyan miliyoyi don ɗan ka yi karatu. saboda ni saboda can da baka san amfani abin bai su ka san amfani shi dan kasuwa ne ya zo ya kawo abu yana sai suwa tutu tutu tana yiwa faduwa yake yi tana yiwa bai samu riba tana yiwa mai da kuɗin shi yake yi tana yiwa yana samun riba ya kaɗan sai kun ci kun ci kun ci kun san amfani abin sai a ƙara yabbi ko amince a ƙara ƙadago ko amince a ƙara goma kun kama tafiya haka nan to haka turawa suke yi mana dole ne yanzu tun da kun kamu kun san amfanin wannan abin to ba sai an ce muku ba kuna da kuɗin kuɗi da kanku siyasa ta bu'udul madah to sannan kuma akwai siyasatul amal bil mumkin shine ayi aiki da abin da ya yanzu in suka zo cikin wuri an yi an yi a kafirtar da musulmi sun kira mutum nawa sun kayar sai a samu mutum guda sai a cika ku su in an samu dai babu matsala al'amalu bil mumkin ce ne ku zo ku gina iglis ko da kai da shiga cikin ta su masu imani in sun mutu in suka san abin suke yi wata rana waɗansu za su shiga cikin sauki ƴaƴan da za a haifa suna da harabu ne.
Yawwa! Shi yasa ba su jin tsoron ko da abu na finci mutane ga zuwa Iblis. Ba laifi ba ne. Yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe. Ina ba za mu ci za ku bi wata rana. Saboda waɗanda suka san sharrin abin tana yiwuwa za su wuce wata rana. Shi yasa suke tsoron malamai da kafa kaɗakarwa saboda aƙida ba ta mutuwa. Ina fata an fahimce ni. To daga cikin siyasoshin da ake amfani da su akwai siyasosu tanhiyatul uqul. ya san itul uqul shine wanda ba shi gabas sai shi ta yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan siyasa lokacin da duk gashi yaki hadisin Ka'ab bin Malik wanda da cikin sahih Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tafiya wata gaswa ba illa warra sai yayi tauliya sai ya ɓoye sai shi ta gabas amma shi yamma zai kai hari sai an tura muna munafikai sun tura wasiƙoƙi gabas sai su an kai hari yamma to gobe in zai kai hari yamma in ya fita ta gabas in an tura ba bare man ba su hankali su bai tashi saboda sun ga kamar ba haka an kai ba sai a zo kai hari kuma gaba kana fahimta ta to haka tura suke amfani da shi yanzu in sun tashi bugun wani ba su nuna ga hadafin da za a bugun kanshi yanzu misali ka ga malamai nan in tashi kama malamai dole sai an kirkiro wata banna sai a ce malaman nan su suka ce ba a yin kasa kuma kun ga kaza an ci gaban kasa ne to kaga kenan ya kamata a kama malamai ina fata an fitin dan adawa in zai fata gwamnati zai ce ai tayi banna kaza tayi banna kaza shi kuma akwai gudun da yake so ne kuma gwamnati in tana so ta dan adawa haka za ta yi za ta ce ai kaza yake so kaza yake so to kaga gaskiya za ta bace cikin tsatsage wannan saboda yana da yana da ƙarya ka a haɗa su gaba ɗaya a wani inda yake da gaskiya a faɗi inda yake da ƙarya to duk abin da project da ya zo da shi an ce ƙarya ne kaga an yi tauriya ina fata an fahimce ni mutum da yana son ya kashe kasance ma an yi masa yin kaɗi kaga tauriya ya maka amma akwai babban burin da yake so ya cimma ina fata an fahimce ni a gurguje sai siyasa ta tabaiya siyasa ta tabaiya shine ta bara da mai gida ita ce turawa suke muna munan duk matsayin abin ga yaran su muke in an tashi ko wuce kasa tana da kasashen da ta ba mulkin mallaka in tana son ta samu kuri'a a wajen dinkin duniya ko ta samu wata kungiya sai a kirkiro a ce francophone a ɗauko ingila a ce commonwealth a ana nuna mana commonwealth cikin kamar tare ake kamar ko wuce kasa tana da yanci ana iya ba da president ga wanda ba ma dan kasar faransa ba kana gane ko wani dan kasa ba na ingila ba amma ƙarya ne su ne ake ma biyayya don da yaren su ake aiki dokokin su da tsaro su amma za su laɓe wanda shine kamar abin da ke faruwa a Ingila sarauniyar Ingila babu dokar da za a yi a Turai a Ingila wanda ba ta mata hannu ba sai ta sa hannu take zama doka to amma an ce ita sarakanya ce ba ta da mulki prime minister shi yake da mulki amma duk dokar da za a yi sai ta sa hannu to ake da mulki a hakikani kaga ita ce ita ce wasa dubara ake yi a kada mutane cikin wani abu saboda a yi taba'iyya mu ma yaran su muke amma ba a cewa yaran sai a ce cooperation yanzu an wuce esclave an koma cooperation ko ko a koma mondialization an cigo duniya ake so ta ci gaba amma ƙarya ne ba duniya ake so ta ci gaba ina fata an fice ni to daga cikin siyasoshin da ake amfani su akwai siyasa su ta aji siyasa ta gajiyarwa a sa mutum gidan kafo amma za a tambaye shi yasa baka fita ba mu yanzu turawa sun nuna muna mun ba mu ci gaba ba amma gidan kaso aka kawo mu an sai san muna makamai muna kashe junanmu an zo an kamo da sojoji suna kula da kasashenmu mu an sace arzikin an hana mu amfani da shi an kawo ni shugabannin ne waɗanda su suke so ba waɗanda mu muke so ba to an ce kuma ba muke gaba alhali mutumin da yake cikin talauci yake cikin yunwa bai ganin yadda al'amura suke tafiya wannan ina magana ina magana ne akan sashi tunda ba duk mutane suka aka taru aka lalace ba to amma wanda ke cikin rashin lafiya ya zaka tambaye shi an kai bai ci gaba ba bai samu zaman lafiya ba bai samu abinci ba bai da karatu mai kyau ko kuma ya iya ci gaba to ta ajijin ka an kai amma ba a son a nuna maka sababin da yasa baka ci gaba ba amma za a nuna maka ci gaba ba to yasa ba mu ci gaba ba saboda an zo an kashe mu mutanen mu an dauke masu karfi an kai turai sun gina turai amma an ce mu ba mu ci gaba ba an kwashe dukiyoyin mu waɗanda ya kamata mu yi aiki da su waɗanda suka saci dukiyoyi sun kai kasashen su sun aje su suna amfani da dukiya amma sun ce suna yaƙi da cin hanci da rashawa kuma sun ce mana sun kawo kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kasashen duniya da na waje an ce mana to ina dukiya sai yi wanda za a aiki da ita to kaga wannan siyasa ta ta'jiz ake ce wato abin da sa ba ku fita ba a yi muku ne akan shi yawa amma dai an ce muku fita ba to ta'jiz ke daga cikin siyasoshin akwai siyasa ta tabrif shine mutum ya aikata abu amma ya nuna cewa ga dalilin da yasa ya aikata shi yanzu wani ya sha giya sai wani ya sha giya sai ka ce wani me yasa ka sha giya sai ce don wani ya sha yanzu turawa da suka zo Afirka sai iske mu muna da sarakai sai iske muna da tsarin mu na magani wanda muke mu mutanen mu to yanzu kun kashe mutane me yasa kuka kashe mutane tambaya ce wanda ya kamata a yi me yasa kuka bautar da mutane tambaya ce wanda ya kamata a yi me yasa kuka ce mutane bayi ne ba irin ku bane su ga mu to tabrif sai manyan su suka ce a'a ibn ar-rajul al-abyad fi tahdir al-mutahaddifin nauyi ne ga mutumin da afarin mutum wanda Allah ya bashi ilimin duniya saboda ya kawo mu da ci gaba kenan mu ba za mu ci gaba ba sai an kashe mu ba za mu ci gaba ba kamar ciwo ne gare mu kenan sai an fasa mu sannan za a ɗebe shi ba za mu ci gaba ba sai an bautar da mu ba za mu ci gaba ba sai an yi mu da kaza to shi da suke yi amma ga ƙasar Ethiopia nan ba a yi mata mulkin mallaka ba ya an kai ta ci gaba da rayuwa ga ƙasar Japan nan ba a yi mata mulkin mallaka ba ya an kai ta ci gaba da ci gaba to kuma take da ci gaba kuma gashi nan ana gani a duniya to kaga wannan duk siyasa ce ta ta wasa da hankulan mutane ina fata an fahimce ni to akwai siyasa ta tashiyatul uku a bugar da hankulan mutane na yi bayanin ta yanzu misali kaga kasar Iran sun yi amfani da wannan lokacin da aka yi zaɓe a kasar Iran na zamanin Ahmadinejad sun san cewa turawa suna gaba da su to amma makiyinka kullum in ba kana nuna mai kanku ba haɗe shike ba to zai kare maka munafunci sai mai zo hankali shi gari ka sai an ka tanda zanga zanga an ka ce a madina zan bai mutu ba an ka yi ta zanga zanga aka nuna an kashe waɗansu mutane sun mutu sai su suna jin daɗi irin za ta wace ba sannu sannu sannu sannu sai an ka manta da wannan a madina zan ci gaba da mutu to shi yasa in kuna da makiyi wani lokaci sai ku yi faɗan ƙarya kamar yadda barayi suke bugawa da ka su wajen raba su sai a zo wajen da cikin aljihunka yan shogi haka suka da da yan kwaya sai ka alaka wani madan Allah da annabi na aka a shiga inda aka so a cin ba to in ake kira sai a bai da an kulla wani wuri saboda ga abin da ake so a cin ba a zo da dokoki masu tsanani saboda ku nemi a rage muku kaga inda masu sauƙin an ka zo da ba za ku karfe su ba ko ku a zo da wasu dokoki waɗanda za a bugar da hankalinku yanzu ba ba kan ku za ku ce ba bayan ana ta kai ba a takashe ku nemi a bar waɗancan sai a yi aiki da waɗanda a ci gaba da aiki an fahimce ni to daga cikin siyasoshin da ake amfani da su akwai siyasa da ake cima siyasa ta kasumul masalih da kasumul masalih shine a raba bukatoci amma ba tare ake ba yau kasashen turawa kowa sun ba tare su ba amma suna rarraba maslaha ne ko ce kasa kanta ta sani amma za a rarraba maslaha ne yanzu suna yakan musulunci da Amerika da Rasha da Turai da wadda su suke yaka an tattaro kasashen musulmi da kasashen mu na Afirka amma in an tsaye wajen rabo kowa zai ja dashi daga lokacin da an karba ba a ba wani ba to zaka ji yayi bayani shi yasa kake jin Emmanuel Macron da yadda America za ta yi so abin da bai dace ba Britowa yana bayani ya kamata Donald Trump ya san cewa mu mutane ne masu inci Donald Trump ya san cewa mu masu kaza ne saboda nan za a tabo su shi sa Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tunanin su suna tare amma zukatan su rabu su kenan cin mu da suke su sannan akwai siyasatu tanazu shine ka bar mini in barba ka fahimci da aka zo aka rarraba kasashen Afirka da kasashen musulmi Ingila ta bar mu Faransa wanga yanki Faransa ta bar mu Amerika wanga Ingila wanga yanki sai suka rana in ka bar min kasa kaza ni kuna bar ma kasa kaza in ka bar min kaza zan bar ma kaza in ka bar min kasuwa ta kaza zan bar ma kasuwa ta kaza to akwai siyasatu tahaluf shine a haɗu don a yaƙi gaskiya wanda shi ne yau duk mutanen duniya suka yi banda musulmi yau ba banda Allah babu da kowa kafirai duk tare na suke suna yakar sai akwai siyasa ta tahazul shi ne tahazul ka bar mutum lokacin da banna ka tura mutum sai ya cika baki ya gashi daga baya ka jayi wanda shi ne yan siyasa da turawa suke yi a yanzu sai da zanakan shaitan ya yi wannan Allah ce ka masalin shaitani is qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shaitan ga cewa kafirce da ka kafa sai ce ni bari in ka ni na bar Allah ga kai ban san ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah tun da shugaban kasa yayi wani abu in kan kasa sai sun ga bidirin su a ban san ka ba haka yayi mu Qurayshawa ranar ranar yakin Badr wa izyin lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah rabbal alamin kaga lokacin da aka ce yaki la galiba lakum lil mu'minin sai ba wanda yake duk duniya ba wanda yake sai ya yi jayi ku kai wa inni jaru lakum ni zan taimaka muku falan ma tara a tilfi atani lokacin da ya ga jama'a biyu sun haɗu na kasa ala aqibai sai da baya wa qala inni bari'un kun ce kai qurayshawa ni na bar daga gare ku inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah rabbal alamin kaji shi dan yace ina jin tsoron Allah ubangijin talibai kaji sai ta hadu ina fata an fahimce wato siyasa ce ta a tura a izawawa irin yadda in yare ga yi a ta aifata sai wani kaga ya cika gaba yana abin ka da an ce an wani buga ya ga an dabshi wani baki sai shi koma in shi gudu su gida ma kowa ta ta bashi hora sai an buge ma wani baki an yi kaza an yi kaza an yi kaza to wannan siyasa ce wanda mutane suke amfani da ita ko a gidansu ko a karshensu ko a jama'arsu ko a ƙasarsu ko a duniyarci ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin jam'iyya da jam'iyya ina fata an fahimce ni to kada a sa amanar alqur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi bayanin wannan ba ko ko a in duka an yi amfani da su dan haka su yi hatta dan haka mutum ya tuna makomar ya tuna da bai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka fahimce ni yanzu wanda ka sai da makamai ya zo ya ce akwai dan ta'adda ba ka bari sai da makamai yan tawaye wa yake sayar musu makamai gwamnatoci wa yake sayar musu makamai amma so da za a samu kuɗi ya halatta turawa sai da makamai saboda a yaƙi a duniya ya halatta in dai za a saci kuɗi a kai ƙasashen su su samu kapitaliki ƙasashe su abin nan ya halatta in dai za a cuci ko abin da ya halatta na ƙarshe ana fara nuna min lokaci ya yi akwai wato abin da siyasa da ake amfani da ita haƙƙun kuwa da kuwatul haƙƙ haƙƙun kuwa haƙƙi na ƙarfi ina da ƙarfi ina da gaskiya ana kiran shi kanunul ghaba doka ta dashi dabba da ta fi wata ƙarfi ta ce ta to ita ce suke amfani da ita a duniya haƙƙun kuwa an gane ni haƙƙi na ƙarfi ni ina da ƙarfi nike da gaskiya wanda shi ne sun ka baka su ruwa da fito a majalisar ɗinkin duniya sun ka baka su wasu damomi waɗanda mu ba mu in sun ce kaza dole ne su an da gaskiya mu kuma masu rauni ko da muna da gaskiya ba duk yadda aka juya aka tasa aka rairaya aka tankaɗe aka baje aka watsa ƙarshe yana ga waɗanda suka yi aiki da gaske an fara nuna mana lokaci ya yi sai mai addu'a sai sati da zuwa in Allah ya ba mu iko kuma muna cikin masu rayuwa insha Allah ta'ala sai muna addu'a ko zuwa
Malam assalamu alaikum wa rahmatullahi an kuwa sun samu dai mun samu su'a da bakin mala Allah ta ta da alkhairi abin da dai Allah ya sanya mai albarka Allah ba mu ba ki shi ne su kuma Allah ya ji masa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wanda suke bara addu'a gare mu da wanda suka ce suna bara da wanda ma ba su bara ba da yake ko muna nan wasu sun kira mu kawai sun tana suna bara addu'a to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mu gaba ɗaya ya biya mana bukatun mu na alkhairi in masu taimaka ma addinin musulunci Allah taimaka musu wanda suke son su samu addinin musulunci ko kasa Allah shi ne maganin su in kuma su yi mai Allah shirya da su Allah muna roƙon wanda suke kwarta asibiti ko wanda suke gidajen su ko kuma da suna tafiya da rashin lafiya a cikin sun kama su Allah duka ta tattara ka ba mu lafiya gaba da amin ma Allah wanda suka zai gidan da sun zamani annabi Adam alaihi salatu wasalam har zuwa yanzu masu imani Allah ka jaɗa su mu kuma zamanin ta zo Allah ka samu sa da imani amin Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar masana daga sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka da kafirci da kafirai amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آمين.
إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله